أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 161 kenan kamar yadda yan uwa da suka sani masu bibiyar mu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi a darasinmu da gabata mana cikin suratu maryam ne mun tsaya a mas'ala ta 660 kenan a yau za mu tashi a mas'ala ta 661 to kafin mu fara karatu gadan-gadan na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to eh a mas'ala ta 660 mun tattauna ne akan inda annabi Ibrahim yamma babansa alkawali ya ce sa astaghfiru laka rabbi zan nemi maka gafarar ubangiji na wanda kuma malamai sun yi bayani daban-daban dai karkashin su wasu ka ce zai nemi masa dai ya tuba ne kenan sai sanya masa suna gafara domin in ya musulunta Allah zai gafarta mishi wasu kuma suka ce a'a ya yi masa alkawali ne cewa idan ya musulunta ne zai nemi masa gafara ma'ana kenan mu'allaka ne amma an shafe sharaɗin waɗansu kuma suka ce ya nemi wannan ne kafin wato a haramta yin istighfari gare shi domin wato ga kafirai kenan shi na Ibrahim ya san da wannan domin mas'ala ce da ba a gano ta da hankali shi ya sama ya ci masa zinemin masa gafara daga baya kuma nasu ya sauka hana shi wanda kuma wannan ya fi fitowa a fili wanda kuma hatta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun neman ma waɗansu mushrikai gafara Allah subhanahu wa ta'ala bai da wannan ba to a ƙarshe mun dai kawo bayanai da kuma abubuwa ga masalar da ta gabata sai dai abinda zamu dan kara yanzu a gurguje guda ne shine inda yace sa astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafar ubangiji na akwai abinda ake kira cikin tafsirul qur'an bil qur'an shine in an ka faɗi wani abu to in yana da alaka da wani abu a cikin alqur'ani mai girma ya kamata ka neman masa inda wannan wato muta'alliqin yake in akwai shi in kuma babu shi in zaka istinbatsin shi ne da qarina ko lafziya ko haliya dai sai ka kokari ka gani to nan da yace sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangiji na alƙawali ne yayi shin ya neman masa gafara ko bai neman masa gafara ba to kaga wannan nan ba ai bayani ba amma wannan sai nuna cewa wato cikin suratul mumtahana sai nuna cewa ya neman masa gafara shi yasa ma aka ce musulmi su yi koyi da annabi Ibrahim banda wannan mas'ala din kuma shi yasa Allah ba da labarin a cikin suratul Ibrahim ya neman masa gafara amma da ya bayyana gare shi mukin Allah ne tabarra amin kenan sai kai tafsirul qur'ani bil qur'an nan ya yi masa alkawari shin ya cika ko bai cika ba to duk inda irin wannan ya zo sinu ko wani alkawari da an kai cikin qur'ani sai ka duba ka gani shin an cika wannan alkawarin ko ba a cika ba misali ka ganin sa astaghfiru laka rabbi zan nemi maka gafara ubangijina ya nemi masa gafara dalili kuma dan ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin kaga cikin suratu ash-shu'ara sannan kuma ya faɗa a cikin suratu abin nan al mumtahina ko mumtahana cewa nan ba za a yi koyi da shi ba kenan ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim ko iswatun hasana aw taqra'a fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء دكم أبن دزوء سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم to madalla sai mu tashi mas'ala ta 661 malam yace fa in qila idan aka ce at-turu dutsi wa huwa al-jabalu shine dutsi dai kenan in an ce at-turu ana cewa dutsi al-jabalu shine babban dutsi dai a takaice laysa lahu yaminun bai da dama wala shimalun bai da hagu fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace min janibi turil ayman mun kira annabi Musa wa nadainahu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا alkufiyun guda hudu tun da ana zancen kira'a wato bakwai an ka ce alkufiyun ana nufin asim da hamza da kisa'i in an ka ce alkufiyun ana zancen kira'a goma to nan asim da hamza da kisa'i da khalaf kinan guda hudu ne in ana zancen goma su hudu ne in ana zancen kira'atu saba'a kuma guda uku ne to sun ka karanta mukhlasan sannan kuma sauran sun karanta mukhlisan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan in an ce mukhlis nan ismul fa'il ne mukhlas ismul maf'ul ne to innahu kana mukhlisan shi da Musa zaman to mai ikhlasi innahu kana mukhlisan shine mutum wanda an tsarkake shi ko an same shi ikhlasi babu matsala tsakanin waɗannan qira'ati domin wanda Allah ya tsarkake shine ke tsarkakuwa wanda Allah ya ba ikhlasi shine ke samun ikhlasi sai Allah ce wana dinahu min janibi turil ayman mun kira shi a janibi tur wato bangare na dutsi al ayman na dama to shine malam yace shi ko dutsi ba a sifanta shi da dama ko hagu to ya lamarin yake yace kulna zamu ce khataballahu ta'ala al arab Allah yana ma larabawa magana ne bima huwa ma'rufun fi isti'malihim ga abinda sun ka sani a cikin wato yadda suke magana kenan nan istimal nufin amfani yadda suke amfani da da yaren su kenan fa innahum yaquluna domin su suna cewa an yaminil qiblati wato dama ga alqibla wa shimaliha da kuma hagunta ya anuna ma yali yaminal mustaqbali laha ana nufin abinda yake dabranta asalin yali yake biyowa baya kenan abinda yake dama ga shi almustaqbilu ma yali yamin almustaqbili laha abin da yake daman hannun wanda yake fuskantar ta wa shimalihi da hagunsa domin yanzu misali an ka ce alƙibla kana dubinta to daman ka ake kallo da hangunka sai a ce ma daman alƙibla da hannun alƙibla amma na nufin daman ka da hangunka domin dama da hagu na mai kallon alƙibla tana iya bambanta wanda yake kallon ta daga gabas daman sa daban wanda yake kallon ta daga yamma daman sa daban wanda yake kallon ta daga kudu daman sa daban wanda yake kallon ta da arewa daman sa daban kenan ita ba ta da dama amma mai kallon ta ne ake hankalta ma لأن القبلة يتي لابد لها yake cewa wa shimali yamin almustaqbali wa shimalihi an hankalta ma wato yamin almustaqbili daman mai kallon alqibla wa shimalihi da hangonsa li'anna alqiblata domin ita alqibla yace la budda laha li takuna laha yaminun wa shimalun la budda laha to nan larabcin kamar ya kamata a ce la badana lahani ina ganin kamar nunin can an shafe ta don a cikin littafin ban ba a ce la budda lahali ta kuna sai dai a ce la badana laha ina ganin nunin kin bata ko wajen tsiba a suka manta da ita ko kuma ya rubuta littafin wajen rubutu shi malamin yan manta da nunin su kuma suka buga haka ko ko wajen buga littafin akai kuskure to almuhimmu dai ina ganin akwai nunun bayan bayan dalun kafin akai ga lamun la badana laha kenan ba ta da wato jiki litakuna laha yaminun wa shimal har ya kasance tana da dama ko hagu wa hadha ittisa'un minhum fil kalam wannan yalwatawa ne shine wa hadha wannan yace ittisa'un ittisa' yalwatawa ne minhum gare su fil kalami a cikin magana li adami lafsi saboda an san abin bai bai da rikitarwa kina an ce dama alqibla hannu alqibla an san zaka gane damarka lokacin da kake fuskantar ta ba wai ita ake zanci ba kina wannan sai sun kai al-ittisa' duk da yake al-ittisa' abu ne wanda nan cikin ilimin kamar bayani ne yake magana balaga ta ko usulubi na larabci amma akwai alittisa a cikin wato ilimi na nahau shi kuma daban yake ba daidai yake da wannan ba kamar wajen la taqatta'a bainakum zaka iske akwai la taqatta'a bainukum sai zaman to bainakum zarfu ne amma sai an kai ittisa'i an kamar da shi matsayin fa'ili mas'ala ce mai fadi kwarai da gaske a cikin ilimin mukka malam yace to fal muradu bil aymani huna abinda ake nufi da dama huna anan ma an yamini Musa alaihi salam abin da yake hannun dama annabi Musa min turi na dutsi li annan nida'a domin kira ja'ahu ya zo mishi min qibal yaminihi ta damarsa hadha in kana al-aymanu didd al-aysari an gane ko to wannan fassara malam yace in kana in ya kasance al-aymanu dama didd al-aysari ana nufin kishiyar hagu an gane ko min al-yamini na dama wa in kana min al-yumni amma in ya kasance a'a nan al-aymani ya kasance ne daga al-yumni wa huwa al-baraka al-baraka min qawlihim yamuna an gane ko kenan yamuna yayi albarka yamuna fulanun qaumuhu fa huwa yaminun ai kana mubarakan alaihim kenan ya zama to mai albarka ne akan su ya tsere musu da albarka shine nan mubarakan alaihim an gane ko to in ya zama to wannan ne yace to fala ishkala an gane ko nan babu ishkali li annahu yasiru ma'ana sai ya zama to ma'ana ta kasance min janibin turil mubarak daga sassa ko sashen wato dutse wanda ke mai albarka tunda an ce mai albarka kaga magana ta kare kenan babu zancen a ce dama ko hagu kenan kalma ta yamin ko ta zamanto daga albarka ko al'aiman ta zamanto daga albarka ko ta zamanto daga dama taujihin ta zai zamanto irin yadda an ka dauka wallahu ta'ala alam to wannan ita ce mas'alar da dai malam ya kawo mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 662 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya wa habna lahu mun bashi min rahmatina daga rahamanmu ko saboda rahamanmu akahu haruna dan uwansa in mun ce min rahmatina daga rahamanmu kenan sashe ce daga rahaman Allah min sai ta zamanto tab'idiyya in mun ce min rahmatina saboda rahamanmu sai ta zamanto min ta'liliyya yana kyau dalibi ilimi ya fahimci saboda me yasa fasara take bambantuwa kuma min ma'ana nawa take dauka ya kamata daliban ilimi sun haruffa suna daukan ma'anoni daban-daban kuma yana daga cikin dalilin da ke sa fasara ta bambanta almuhimmu wa habna lahu min rahmatina akahu haruna mun bashi daga rahaman mu kenan daga cikin rahama Allah ne Allah ya sanya wannan ko kuma dan saboda rahama Allah ne Allah ya haka akahu mun bashi dan uwansa haruna haruna nabiyyan annabi suratu maryam aya 53 wa harunu kana akbar min musa alaihi assalam annabi haruna kuma yafi annabi musa yawan shekaru fama ma'ana hibatu muhibatihi lahu kenan to mi an ma'ana an ce an bashi shi shine abin wato tambaya anan to wannan abinda ake so a tambaya an ce an baka abu kinan galibin uslubi na Qur'ani na amfani da cewa an ba mutum an bashi kamar da ya haife shi sannan kuma nan cewa annabi Haruna ya fi annabi Musa shekaru to wannan abu ne wanda ke na bukatar mas'ala dai ya ce dai dan uwansa a cikin alkur'ani na soshi babu inda suka nuna shekarunsu to amma dai wasu suna cewa a annabi Haruna ya tsofi annabi Musa wannan yana bukatar dalilai sai an samu dalili ingantacce wanda yake nuna cewa wato ya fi shi shekaru duk da yake sai ya zamanto ko a samu ɗansu cikin littattafan tarihi su kawo wannan duk da haka sai an samu dalili ingantacce wannan baya isa dan an kawo cikin waɗansu littattafai na tarihi wanda abu ne wanda babu sanadi bai tabbata ba kuma ba za a karyata ba a ce kuma bai fi shi shekaru saboda kuma an ce ba haka nan bane kuma ana buƙatar dalili sai dai a bar shi sai an samu dalilin tabbatarwa ko korewa malam yace to kulna zamu ce ma'anahu anna Allah ta'ala an'ama ala Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ni'ima ga annabi Musa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bi ijabati da'watihi da ya karba ma addu'arsa fihi game da annabi Haruna kenan ke fi amrihi ne kenan haithu qala lokacin da Allah yace waje alli waziran min ahli kenan annabi Musa ya roki Allah yace Allah ka sanya mini waziran an gane ko waziri mataimaki kenan daga nan malam Bahaushe dauko waziri a masarauta asalinci suka ce daga wizir ne mai daukan nauyi wanda aka dora mishi wasu suka ce asalinsa kalma ce ta farisiya amma ta shigo cikin larabci sai alkur'ani ya amfani da ita wasu suka ce a asalin ta kalma ce ta larabci akwai tawarud abinda ake kira tawarudul afkar ko tawarudul akhtar ko tawarudul isti'mal wajen ilimin adab ana zancen tawarudul afkar kuma tawarudul isti'mal wajen malaman lugha suna zancen shi suka ce laraba ma suna amfani da shi koko in an ce laraba ne suka duka daga farisawa me yasa ba a cewa farisawa ne suka duka daga larabawa waɗansu na to saboda farisawa yarensu misali a wancan lokacin shine ke da ƙarfi akan da larabawa su ne fawa a duniya da su da rumawa a nan lokaci shi za a ce larabawa sun ɗauka gare su akwai dai magana mai tsawo karkashin wannan almuhimmu dai ko da zuwan ta da cikin alkur'ani tabbas ya nuna cewa ta da larabci ko da laraba sun yi amfani da ita kafin sauka alkur'ani ko ko a ce a ta larabawa ce su ma waɗancan suna da mas'ala ce ta ulumul qur'an mun tantaba bayani kanta at-ta'rif waja'alli waziran min ahli annabi Musa ya ce ya roki Allah ka sanya mini waziran mataimaki min ahli daga iyalaina ko ƴan uwana Haruna sai zamanto Haruna shine wazirikin nan Haruna annabi Harun akhi shine wato ya zamanto dan uwana al-aya an gane ko suratul Taha aya ta 29 aya ta 29 zuwa aya ta 30 fa qala sai Allah ce sana shuddu adudaka bi akhika zamu karfafa damtsen ka da dan uwanka adud shine damtsi amma na nufin zamu karfafa ka da dan uwanka suratul qasas aya ta 35 ta 35 malam yace fal muradu bil hiba abinda ake nufi da kyauta annahu ja'alahu adudan lahu Allah ya sanya shi adudan wato kamar a ce mataimaki ko ko mai karfafa shi wa nasiran lahu mai taimake shi mai taimakon sa wa muayyinan kuma mai wato ka masa tallafi da gudunmuwa kaza fassarahu ibnu abbas to nan haka ibnu abbas ya, ya fassara radiyallahu anhuma Allah shi kare da a gare shi da kuma wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin to anan dai a takaicin takartawa kenan da aka ce an bashi shi an bashi shi a matsayin mi a matsayin wato mai taimakon shi ba wai ana nufin an bashi ba ya haife shi tunda Musa bai haifi annabi Haruna ba kuma dama an ce dan uwansa na sabanin wani lokaci Qur'ani galibi yana cewa ya ba Allah ya ce an ba da kyauta an ba da kyauta na ana nufin hai ta fuskar haihuwa wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila an gane ko mun bashi ishaqa da yaqub kaga nan ta fuskar haihuwa ne kuma galibi qur'ani zancen haihuwa yana cewa ya ba da kyauta fa habli min ladunka waliya qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 663 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa wasafa Allah ta'ala an-nabiyyin al-mazkurin ya akai Allah ambaci annabawa annabawa waɗanda anka ambata fi qaulihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyyina wato daga annabawa min zuriyati Adam na daga zuriya ta annabi Adam suratu Maryam aya ta 58 bi qaulihi ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yace idza tutla alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan za su faɗi suna masu sujada suna masu sujada wa bukiyin suna masu kuka aya ta 58 suratul maryam wal muradu bi ayatir rahman alquran abin ake nuhi da ayoyin arrahman mai Allah mai rahama alqurani wal qur'anu lam yutla ala ahadin min al-anbiya al-mazkurin shi kuma alqurani ba a taba karanta shi ba ga waɗannan annabawan tunda su daga sun shuɗe bayan sun zo ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi na ƙarshe to ya an kai aka ce ayatul rahman malam yace kulna zamu ce ayatul rahman ayoyin rahama ghaira makhsusatin bil qur'an ba sun keɓanta bane da alqur'ani shi kadai ake ce ma ayoyin Allah mai rahama bal kullu kitabin anzalahu Allah ta'ala a'a duk littafin da Allah ya saukar fa fihi ayatuhu to akwai ayoyin Allah a ciki walau sallamna mala yace da ma mun saki wato irin saki na gardama a ce na sakan ma annal muradu biha alqur'ani alqur'ani ake nufi fa naqulu sai mu ce innal muradu bi qawlihi abinda ake nufi wa mimman hadaina washtabaina da waɗanda muka hadaina muka shirya da su wasu ta baina muka zaɓe su suratu maryam wanda ake nufi da shi nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa kinan nan abinda ake son a ce idan an ka ce ayatul rahman ana nufin ayoyin Allah mai rahama ba su shafi alkur'ani ba zabura ayoyin Allah ne attaura ayoyin Allah ne injila ayoyin Allah ne suhufu ibrahim ayoyin Allah ne duk dai littafan da Allah sauka ayatul rahman ne to da anka ce waɗancan annaba da anka bada labarin su to dukkan su an karanta musu ayoyin Allah mai rahama ma'ana ba sai alkur'ani ba wannan shine abin da ake so a ce sai zaman to kenan ya shafi dukkan annabawan da anka ambata idan kuma an ka ce ayatul rahman alqur'ani ake nufi an ka keɓance to sai zamanto a'a da inda an ka ce wa min manhadaina wajtabaina sai zamanto kenan da waɗanda muka shiryar da su muka zaɓe su an gane ko kenan nan sai zamanto na ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da al'ummarsa idza tutla alaihim ayatul rahman an karanta musu alqur'ani domin su ne aka ba alqur'ani ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to kafin mu wuce akwai raskwana guda biyu da ya kamata mu yi a karkashin waɗannan mas'alolin da muka wuce guda biyu da ta mas'ala ta 662 da mas'ala ta 663 mas'ala ta 662 inda yace waje alli waziran min ahli sai ce haruna akhi to waziran gashi ya zamanto wato na kira ne an gane ko waziran ya zo na kira to amma kuma haruna ma'arifa ne alamina kuma akhi to ya za a yi ya zamanto na kira ta zo kuma badalinta ya zamanto mi ya zamanto ma'arifa a yi ma'arifa ba yadda za a yi ta zamanto badali ta na kira na fata an fahimci ni to a nan dole sai an yi amfani da waɗansu mas'aloli da malaman na hau suke amfani da su ko dai a ce na kira ce wadda tana kusan ma'arifa don mi don an yi taƙayyidinta da an ka ce waziran sai an ka ce min ahali kamar an yi mata sifa ne ka'inan min ahali kamar wannan an kayyade ta to kenan ta zamanto kusan ma'arifa to sai an ka ce haruna akhi sai ta zamanto badali na nata ko kuma a tafi cewa a'a nan shi waje alli waziran min ahali ka sanya mini wato idan an ka ce ka sanya mini waziri daga cikin iyalai na ina fata an fahimta to sai zamanto nan abin nan jumla ta haruna akhi sai zamanto nan ba badalita ba tafsiri ne kamar abin da ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil domin nan wazirin waye wazirin to gashi an fassara shi to sai zamanto a kaddara huwa huwa haruna akhi shine haruna dan uwana sai zamanto tafsiri ne na wazirin din wanda wato ake bukata sai zamanto jumla ce tafsiriya ba badali ba yana da kyau dalibin ilimi ya hattara da irin waɗannan mas'aloli sai kuma cikin mas'ala ita ko ta 663 inda anka ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan sune waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa to kaga wannan zaka ga wanda bai fahimci larabci ba ko bai bai san nasoshi da ke masa tunanin to kenan an ce waɗanga annabawa an yi musu ni'ima to wani annabi ne Allah bai masa ni'ima ba kuma wani annabi ne kafiri ko wani annabi ne zai shiga wutar jahannama tunda an ce Allah ya musu ni'ima na annabancin lahira ne to minan nabiyyi daga cikin annabawa to wani annabi ne an kai ma ni'ima wani annabi ne ba ai ma ni'ima ba kaga wannan matsala ce to kaga nan dole sai ka fahimci min nan ba tabi'idiyya ba ce ba ana nufin sashen annabawa ne aka yi ma ni'ima ba sashen su ba a yi masa ni'ima ba nan ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ba tabaidiya bace a ce ba'dun nabiyina waɗanda Allah ya ma ni'ima cikin sashen annabawa a'a annabawa gaba ɗaya Allah ya musu ni'ima ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ay humun nabiyuna waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne annabawa ko kuma a minan nabiyina waɗannan Allah ya musu ni'ima an gane ko wanda ya keɓance su da ita ta daban an gane ko sai ce min zurriyati adama daga mi daga zuriya ta annabi Adam kenan ai babu su annaba wanda ba daga zuriya ta annabi Adam ba nan min bayaniya ce to minan nabiyina ko ku a ce Allah ya musu wata ni'ima ta daban wadda bai ma wadansu annabawa ba an gane ko ko a ce a'a ana nufin minan nabiyina ai annabiyina alladhina min zurriyati Adam dukkan annabawan da sun ka zama to daga zuriya ta annabi Adam domin ba a cewa wani annabi Allah ya masa ni'ima wani annabi ba musulmi bane don wani in ya fake da wannan sai kafirtar da annabawa wanda ya nuna cewa to wasu annabawa Allah bai musu ni'ima ba kenan annabawa ma wasu sun kafirci sun mutu akan kafirci to kaga irin masalolin da suke daukar hankali kwarai da gaske wanda kuma idan muka duba a zamanin da muke ciki kaga irin waɗannan shubahatkin akwai irin su hashawiyya da ake kiran wasu abin nan hashawiyya masu nuna cewa annaba ma suna iya kafirta to kaga idan ya zamanto an nuna annabawa ma sun kafirta misali to kaga ina ga wanda za a cewa ya kafirtar da sahabbai ko kuma wani malami ko abin da ya kama da haka don haka kafirtar da kai kada kai mamakin shi tunda aka kafirtar da annabawa an ja ayoyi daban-daban a nuna annabawa sun fita ma daga cikin musulunci ko sun aikata manyan kawa irori gashi na a cewa asa adamu rabbahu fagawa annabi musa ya kashe mutum fa wa kazahu musa fa qada alaihi qala hada min amali shaytan a ce annabi yusufa ya yi shawa zuwa ga mace ma kaza kaza kaza kaza kaza wala kad hammat bi wa hamma biha annabi dawuda yayi kaza an yi suka zuwa ga annabawa wanda waɗanda su ne Allah ya tsarkake su to kuma akwai waɗanda suke ganin ma annaba suna iya kafirta to ita mutum su yan shi'a ma da suke kafirtar da sahabbai banda shi azzaidiya da suke ganin waɗanda su ana ganin ba sa kafirtar da su abubakar da umar da usman amma suna cewa ba su cancanta da imamu bayan aliyu yana nan to idan an ci an kafirtar da sahabbai to kai kai ka kai sahabbai daraja dan kana wani malami mai da'awa dan wani ya zo ya kafirtar da kai fitar daga cikin musulunci ya kai mamaki fitar da kai daga cikin musulunci abu ne mai sauki ga tunda an fitar da annabawa da sahabbai daga cikin musulunci Allah ka tsare mu da imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira To, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 664 fa in qila malam yace idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun sai masu mayewa suka maye bayan su waɗannan annabawa kenan tunda min ba'dihim yana kuma zuwa ga su annabawan da an kai zance adau salata to waɗannan da suka maye sai suka tozartar da sallah tozartar da sallah ko baka nemi ilimin ta ba ko ko baka yin ta cikin lokaci ko ko baka kula da abin da yake gyara ta da abin da yake bata ta to adau salata dai sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi shawuwi na daban-daban fa sawfa yalqawna ghayya da sanu za su shiga wani rafi da ake kira ghayya a cikin wato wutar jahannama ba wannan gayya ba kamar gayya da Hausa da ake cewa ne abu akan gayya ba shi ake nufi ba kuma ba gaya ake nufi ba wani yanzu suka ji ce fa sawfa yalqawna gayya in akwai gayan nan aka wuna shi to ai gayya ne ma an kaci ba gaya ba to Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya da sanu za su shiga cikin wani rafi da ake kira ghayyan Allah kai mu da tsari kaga daga ma yayi kama da alghayyu da larabci halaka kenan illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani malam yace to suratu maryam aya ta 59 da 60 yadullu ala anna tarka salati wannan yana nuna cewa barin sallah wa ida'ataha da tuzartar da ita kufrun kafirci ne malam yace li annahu shartun fi tawbati mudayyiha an gane ku li annahu domin shi Allah sharata kenan za a ce ya shartanta fi tawbati mudayyiha ga tuban wanda ya tozartar da sallah al-imana sai yayi imani to in ko an ci an yi imani to kenan ko kenan wato tozartar da sallah ya kai mutum ga kafirci malam yace kulna zamu ce qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma Allah shaddar da shi da babansa kuma wa radiyallahu anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin yace al muradu bi ha'ula'i abinda ake nufi da su alkhalfu huna al-yahud abinda ake nufi shi yahudawa taraku salat al-mafruda sun bar sallah wadda an farlanta wa sharibu al-khamra suka shagiya wastahallu nikah al-ukhti min al-abi suka halattar da auren yar uwa ta uba ma'ana wadda kuke uba guda kana iya ka aure ta to in ku mutun ya halatta abinda Allah haramta ai ya kafirta kenan sai zamanto abubuwa da dama sun ka aikata tunda an ce wattaba'u shahawati daga nan aka kawo wannan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kenan wanda ya tuzartar da sallah to ala ayyati hal wannan fasara ce ana nufin wato yahudawa akwai abubuwa guda biyu da kamata mu kara ƙarshen wannan ko abin da ya kamata haka abu na farko shine cewa da an ce fa khalfa min ba'dihim khalfun waɗansu malaman lugu suka ce an ce khalaf khalaf an kai malamun fatha yana nuna waɗanda suka mai nagari mutane nagari waɗanda suka mai amma an ka ce khalf aka yi malamun sukuni waɗanda suka mai waɗanda ba nagari ba shi yasa kaga nan qur'ani ce fa khalafa min ba'dihim khalfun yayi mata sukuni adaa'u salata a can cikin suratul araf yace fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun to sai wasu malamai suka ce in an yi sukuni da lamun yana nuna ba nagari ba in an yi masa fatha wasu shine nagari khalaf kenan nagari in an yi fatha to waɗansu malamai kuma suka tafi cewa a'a duk ɗai ne siyaki ne yake bambanta da a ce khalfun da a ce khalafun duk ɗai amma siyaki ne yake bambanta wa mi suka aikata ko wace sifa suke ɗauke da ita sai ya bambanta maka su wannan na kawo shi mutum yana iya diba cikin annihaya في غريب الحديث نا ابن الأثير كوكما المفردات في غريب القرآن نا إمام الأصفهاني To, sai nan zancen matsalar kuma ta biyu abin da ya shafi wato aƙida kenan tun da an ce wanda ya tsaye wanda ya tutatar da sallah zai halaka to da Allah subhanahu wataala ce fawailul lil ladina fawailul lil musallin alladina hum an salatihim nan an salatihim ana nufin waɗanda suka rabkana daga sallar su ba alladina fi salatihim ba malamai suke cewa akwai ma riwaya ina ganin da ake daga Ibn Abbas cewa da Allah ya ce fi da babu wanda za a san ba zai shiga cikin jahannama ba domin wannan ko kuma a ce babu wanda za a samu wanda wannan kamar narkon na azaba bai shafe shi ba tunda an ce an ce fi salati ma a cikin sallar suka yi rabkana wane ne a duniya zai yi sallah har ya kare ba a taɓa samun shayar rabkanuwa ba ba zai taɓa yiwa ba to kaga sai zaman to Allah ce an kaga hikima ta amfani da an ba fi ba kina an daga sallar gaba ɗaya suke rabkana ai sallah wani rabkana sai lokacin sallah ya wuce sannan ce yi ta wani ba yi wata uku sai ɗauki kwanje na sallah sai in ya ɗauki kwanje can in ya gada ma shi sallah to ba mu sani ba yalla za su haɗu da mala'ikin mutuwa cikin kwanjen nan kuku ba za su haɗu ba Allah dai shi bar mu kan shi sani to wannan ya nuna cewa na a mas'ala malamai sun yi sabani shin wanda ya bar sallah ya kafirta ko bai kafirta ba a cikin musulunci tunda nan ya yi zancen al-yahud malamai sun yi mas'ala ta tarikus sala wasu suka ce wanda ya bar sallah kwata-kwata in ya da Allah ya wajabta ta shi musulmi ne to ko da baya yin sallah za a ɗauke shi musulmi ne mai sabo an gane ko matukar bai halatta barin sallah ba yace sallah ba wajibi bace koko ya halatta mutum ya daina yin sallah idan mutum yace ya halatta mutum ya daina yin sallah to wannan mutum ko da ma yana sallah shi ya kafirta to in ma bai sallah kuma yace ya halatta a daina sallah kuma ya kafirta to waɗansu suka ce idan mutum ya daina sallah to ya kafirta kwata kwata babu zance a ce abin nan domin bai yiwuwa kace kayi imani ba kai amilus salihati ba to amma ai ita sallah bai takaice amilus salihati ba to anan dai sai suka tattauna waɗansu suka ce Allah subhanahu wataala ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk da yake akwai yar uwarta a cikin suratul tauba tunda duk cikin suratul tauba suke fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum kaga tun na farko fa khallu sabilahum ne ya fara da kha'un shi ko na biyu fa ikhwanukum fid din kinan kaga sai ka san na farko yana da kha'un na biyu yana da alhamza ya zo akan aksina hurufu tartibil hija da alhamza ce ta zo gaban kha'ul sai zamanto ala tartibi hurufil hija to almuhimmu Allah ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atu zakata suka bada zakka sai aka ce mi sai aka ce fa ikhwanukum fid dini yan uwanku ne na addini sai suka ce to kenan idan ba su tuba ba su mushrikai ba su tsaye da sallah ba ba su bada zakka ba to ba yan uwanku bane na addini sannan bai ce fa in tabu ba an gane ko au aqamu salata au au atu zakata bai ce ba ya bambanta tsakanin su in sun yi wannan ko sun yi wannan ko sun yi wannan an gane ko a sai fa in tabu in suka tuba wa aqamu salata kaga sai sun yi sai da sallah wa atawu zakata kuma sai sun bada zakka to fa ikhwanukum fid din kenan in suka bada sallah suka yi tuba suka yi sallah ba su bada zakka ba ba ƴan uwanku bane da addini idan suka yi tuba suka bada zakka ba yi sallah ba su yi sallah ba ba ƴan uwanku bane da addini to waɗanda abubuwa da an ka faɗa guda uku kenan sai an cika su a tuba a yi sallah kenan tuba tauhidi kenan tunda su ba musulmai bane sannan su yi sallah sannan su ba da zakka suka ce to wannan shine hujjar su mafhumu sharti fa in lam yatubu walam yuqimu salata walam yu'tu zakata falaysu bi ikhwanikum fid din ba in unku bane na addini to haka suka tafi suka ce cewa kenan wabin nan kuma ya zo a cikin hadisi bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala abinda a tsakanin mutum na ar-rajul an ce namiji amma ba wai namiji ɗaya ba mutum ake nufi ko namiji ko mace dan ka a ce maza ne kawai wannan hukuncin ya shafe su wa bainar shirki wal kufri tsakanin mutum da shirka da kafirci tarku sala ya bar sallah to suka ce to kaga wannan wanda ya nuna cewa wanda bai sallah mushriki ne kuma kafiri ne ya fita daga cikin musulunci to amma ga al'ada inda ake samun sabani shine cewa wani lokaci da shirka da kafirci da fasikanci da munafinci da zalunci wani lokacin suna nuna fita daga cikin musulunci wani lokacin ba sa nuna fita daga cikin musulunci misali fasikanci sibabul muslim fusuq zagin fasik abin musulmi fasikanci ne to yana ai ba a cewa kafirci ne domin dan ka zagi mutum ba a cewa kafirci daga musulunci in haka nan da ai da ganin mutanen da su yi da ayini guda Allah ya san iyakar su to amma inda Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika wanda yake mu'mini shi ya zama tuwa kamar fasiki kaga nan ya wuka muqabalatul fisq bil iman shi yasa ce fa ammal ladina fas wa ammal ladina fasaqu fa ma'ahumun nar kaga nan wanda suka fasikanci mako musu wuta kaga nan fasikanci daban wato wato fasikanci wancan na cikin hadisi daban wanda ke cikin wannan aya daban misali kuma misali za ku ga cewa zalunci lokacin yana nufin an fita daga cikin addinin musulunci lokacin ba a fita ba akwai abubuwa dai daban-daban to anan ya za mu yi da waɗannan abubuwa shi yasa shirka akwai riya ashirkul asghar ba ta fitar mutum daga cikin musulunci inda mutum na da tauhidin sa haka munafinci akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali yanzu misali an kace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin na annifaqul i'tiqadi ne mutumin da ya boye kafirci ya bayyana imani to amma inda Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiq thalath an gane ko idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana ana nufin al-nifaqul amali an gane ko domin in an ce duk mutumin da ya alƙawari ya saba ya fita daga cikin musulunci ya ina ganin kullun musamman kasashen musulmi ya ina ganin fita daga cikin musulunci ban san ko mutum nawa zai fita daga cikin musulunci ban san ma ko yadda za a yi ba ma wani yini ya kare mutane musu daga cikin musulunci ba wa idza hadatha kadhab idan yayi ƙarya ya fita daga cikin musulunci misali an ɗauki munafunci mai fita daga cikin musulunci to ina ganin ƙarya ina ganin ban san wanda bai yin ƙarya ba gaba ɗaya ko kenan fita daga cikin musulunci ko masu ya fita daga cikin musulunci to rashin fahimta irin waɗannan nasoshi yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin ɗalibai suka ta kafirtar da mutane musulmi al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ta ɗaukan makamai suna kashe su sai ka gane bambanci tsakanin zalunci wanda ke fitar da musulunci da wanda bai fitar daga cikin musulunci balma hatta da karamin zunubi zalunci ne domin ka zalunci kanka sai dai ba a sanya shi daga cikin kaba'iruri kenan sai zamanto abin da ke fitar daga mutum daga cikin musulunci da kaba'ira da kuma karamin zunubi duk suna iya zama zalunci amma wani nau'i na zalunci mataki mataki ne haka fasikanci da wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci da kaba'ira da kuma karamin sabo da kuma munafinci da wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci da shirka babbar da take fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ko haka da wato kafirci wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda bai fitar da mutum musulunci to anan ne sai waɗansu ka ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah tarku sala sai sun ce nan ashirku ana nufin shirka babba ya fita daga cikin musulunci alkufru na ana nufin ya fita daga cikin musulunci wanda suka ce a'a nan abin da ake nufi da shi shine kafirci kufrun duna kufrun sai babul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun ya kan musulmi kafirci ne to amma kuma Allah ya ce ya wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in jama'a biyu na mu'minai sun kai yaki ku shiryar da su to kaga wannan yana cewa ba su hita daga cikin musulunci ba bal ma Allah ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin kuma Allah ce innamal mu'minuna ikhwa bayan yakin ya abu kuma yace mu'minai ƴan uwan juna ne kaga wannan yake nuna maka cewa ashe nan kafirci wanda bai fitar ba ake nufi sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr sai dai idan mutum ya cigaba da aikata irin waɗannan abubuwa yana yiwa ya ketare iyaka hayyami har wata rana ya zamanto kafiri tunda da ya kawo arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa akwai abubuwa guda uku da yazo cikin hadisi na Abdullah ibn Amr cewa duk wanda yake aikata su ya fita daga cikin addinin musulunci kana munafiqan khalisa ya zama munafiki malamai suke cewa koda ya hada waɗannan kaba'irori guda hudu bai fita daga cikin musulunci inda yayi imani sai dai akwai wayan mutum ya hada waɗannan abubuwa guda hudu kuma ya doge akan su kuma ya tabbata musulmi yana da wahala ba za a samu wannan ba ina fata an fahimci ni kenan a aqida ta ahli sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum idan yana aikata mi idan yana aikata kaba'ira to abin da ya jawo mu zuwa ga wannan to zartar da sallah to yanzu wadan sun kace Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce cewa duk mutumin da bai sallah ya yi tariku salati an kawai a dauke shi kafiri don ya ce bainar rajuli abinda a tsakanin mutun bai nuna tana nuna tsakani da tsakani wa bainal kufri wa shirki tarku salah to waɗansu malamai suna ganin wannan kuma za su yi shi domin babu taghlid domin akwai hadisi wanda ya tabbata manzo daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai umarni a fito wanda duk cikin zuciyarsa akwai ƙwarar zarra ta imani kenan ko da bai aikata aiki na gari ba to wannan za a iya sa shi aljanna sai suka ce amma za a yi babbaka shi da wuta to kaga mutum ya yarda da cewa za a babbaka shi da wuta yini guda ɗai a jahannama kusan shekara dubu ne namu na duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kaga akwai hatsari ga wannan mas'ala to kuma ga waɗanda suna ganin ma khalidin fiha abadan ne to kaga ya kamata a ce ma musulmi ya nisanci ma irin wannan sabani ya ce a'a tana yiwa a sashi wata jahannama a fitar da shi me kai fatan ka shiga aljanna lokaci guda yafi ka tsaya ana abin nan to almuhimmu dai waɗanda za a fitar waɗanda ake cewa lam yaf'alu khairan qattu bu taɓa aikata aikin alkhairi ba waɗansu malamai suna ganin su ne waɗanda suka musulunta amma ba su samu dama aikata aiki ba shi yasa an kace fa asabahumullahu bima qalu jannatin Allah ya saka musu da aljanna dan saboda abin da suka faɗa sun faɗa ba su samu dama aiki ba sai Allah subhanahu wataala karbe su kamar mutumin da ya tuba bayan ya kashe mutum ɗari ya kama hanya ya mutu akan hanya wannan hatta da tafiyar da yake yi ita ma ibada ce kuma yana son ya je ne bauta ma Allah kinan wannan ba a cewa kawai kalmar shahada da ya faɗa bai yi aiki ba to duk inda ta kai ta kawo dai a takaice wanda bai bada zakka ba shi ba a fitar da shi daga cikin musulunci duk da yake Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini shi yasa aka cewa wanda bai bada zakka ba za a karbe ta gare shi da karfi kuma ana iya a karbi lunkin dinta ma'ana in 50 ne a karbi ri gare shi wannan shine garamar da za a yi mishi amma ba a fitar da wanda bai bada zakka a cikin musulunci to ita sallah ita ce akai sabani wadan suka ce an fitar da shi daga cikin musulunci wadin wanda kuma wadan suka ce a'a ba fitar daga cikin musulunci sai dai a dauki bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku salanan al kufrul asghar da kuma ashirkul asghar ma'ana shine a tsakankanin su abinda zai raba ka da shirka karamar shirka da kuma karamin kafirci shine wato tarku sala don an ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to wannan mas'ala tana da alaka da irin yadda yan shi'a suke suka zuwa ga tarihin musulunci kuma suke suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cewa sayyidina abubakar ya yaki wa qitalul murtaddin da an kai ba ya yaki bane don musulunci suka ce ya yaki ne don saboda ya tabbatar da mulkin sa domin ba a yarda da shi ba ba a yi masa mubaya ba to wannan ƙarya ce suke yi sannan suke an yaki khawarij ne saboda su mutane ne mutanen ƙauye ba su da wayo shi yasa aka yake su akwai ghilza cikin ɗabi'a su to wannan ba a cewa babu ghilza cikin ɗabi'a su don saboda babu fahimta kuma galibi zaka ga suna yin abubuwa waɗanda ba su dace ba suna kashe musulmai suna barin kafirai ala ayyati hal anan abin da kamata mu fahimta mutane da sai da abubakar yayyaka waɗansu saboda sun fita musulunci ne kwata-kwata waɗansu kuma saboda sun hana ba da zakka to sai aka yaƙi kowane akan ɗabi'ar da yake sannan kuma da ya rantsuwa sai da abubakar ya ce la'uqatilan man farraqa bayna salati wa zakka zan yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka kenan dukkan su za a yaƙe su ta fuskar yaƙi za a yaƙe su amma shin da wanda bai bada zakka ba da wanda bai yi sallah ba ya suke akwai bambanci sannan kuma shin wanda bai bada zakka ba da wanda bai yi sallah ba in bu su yarda da cewa ba ba wajibi bace ai sun fita daga cikin musulunci don haka ya kasu babu wani matsala kuma akwai wanda sun kai iddia'in ma annabta irin abin da wani sha'ir da yake cewa da ya ji labarin an naɗa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ake cewa ya ce to su ba za su biya ga sayyidina abubakar ba ina fata an fahimci ni za ku ga mutane da dama sun yi ridda to waɗanda suka yi riddan nan dole a yaƙe su ba zancen zancen mulki ne ake yi ba ko kaza su kace zuwa ga sahabbai kuma ba wanda ya ce ba za a soke shi ba mutane sun soke Allah sun soke manzanni da haka kai suka kaba wani abu ne an soke Allah wani yana yana dibin me yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba me yasa me yasa wasu ce Allah yana da da wasu ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da mata wasu ce ma babu Allah ma kwata kwata gaba ɗaya su ce babu Allah ko su ce Allah bai musu adalci ba saboda mi saboda mi Allah bai ba su kuɗi ba ko kaza mutane da dama sun yi suka zuwa ga Allah to idan dan adam yayi suka zuwa ga Allah yayi suka zuwa ga annabawa to wani jagora na musulmi don an soke shi wannan ɗabi'a ce ta rayuwa Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur kaji Allah ya bada magani da kansa tsoron Allah da kuma hakuri to don haka dai cewa sai da abubakar ya yaƙe su akwai nau'i daban-daban wanda bai ba da zakka ba in ya san wajibi ce za a yaƙe shi a matsayin musulmi wanda ya sabu wanda bai yi sallah ba idan bai yi sallah ba ya san wajibi ce waɗansu sun ce ya fita daga cikin musulunci in yaƙi wasu kuma suka ce a'a in dai ya san Allah ya wajabta mishi amma bai in karanta ba to yana da matsayin musulmi mai sabo wannan shine masalolin da malamai suka tattauna akan su kadiba kuma nan ko cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imam suyuti fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din ya kawo wannan kuma malamai sun yi rubuce daban-daban akwai wata risala da aka yi ta wani doktor Abdul Latif ina ganin a kasar Saudiya ne na waqidul Islam ka duba ka gani akwai bayanan malamai akwai fatawi na malamai akwai maganganu na malamai ban cilastar da kai ba ka dauki ra'ayin da ni kawo na ka maka maganganun malamai ne ka duba ka gani wanda za ka ɗauka ina fata an fahimci ni in kuma kai da'iya ne kai ma kai tarjihi kana da tacewa cikin addinin musulunci don addinin musulunci ba nau bane ba naka bane ba na wata ƙasa bane ba na wata kabila bane ba na wani yare bane ba na wani launi ne bane ko baki ko ja ko na wani mutum dan wata kungiya ko wata kungiya ita kadai ke ta addini ko ko a wani yare ko wani abu ko na wadansu mutane ko na wani yanki in ko na wani zamani a addinin Allah ne kuma kowa ya fahimce shi da dalilai zai iya yin bayani in ya cancanta ta yi bayani wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da zai zamu iya cewa karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 665 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah yace innahu kana wa'duhu ma'tiyan shi allah wa'aduhu alƙawalinsa wato innahu yadda al'amari yake kana ya kasance wa'aduhu alƙawalin Allah ma'atiyan abin zu abin zukki mani kinan za a zo masa wato suratu maryam aya ta 61 yace walam yaqul atiyan bai ce ba alƙawalin Allah zai zo kama qala ta'ala kama inda Allah ya ce inna ma tu'aduna la'atin abinda aka yi muku alƙawali zai zo ko abinda ma tu'aduna abinda aka yi muku narko daga wa'ada ne kenan sai zaman tunan na abin da kafirai ake abinda an kai muku alkawali na azaba in ko an ce tu aduna mabniyul lil fa'il ne an gane ko sai zaman to abinda aka yi muku wato alkawali kenan sai zaman to mabniyul lil maf'ul nake son cewa an ce tu aduna abinda an kai muku alkawali ku musulmi da kafirai la'atin zai zo sai zaman to an yi taglibin janibi domin an ce wa'ada yayi masa mummunan alkawali ma'ana na narko na azaba wa'ada kuma ya masa alkawali to waɗansu malamai suka ce a'a shi wa'ada da shi wa'ada na alkawalin abin da yake azaba ne in ba ya zama to an hankalta ma wurare guda biyu ba kenan da wannan da wannan Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 lailatan ko ko wa'ada in yazo da ma'ana ta karfafa alkawari saboda ya fito daga wajen Allah shi yasa an ka ce wa wa'adna Musa almuhimmi da an ka ce wa'atuhu da larabci daga cikin ma'anar da ke dauka wato fa'ala nayi masa alkawalin kyacewa da narko da yi masa azaba to amma an ka ce wa'ada suka ce yana nufin alkhairi kawai in ka ji wa'ada ya zo wajen shari suka ce isti'ara ce aka yi saboda suka ce cikin alkur'ani wuri guda kawai an ka ce wa'ada amma wajen kafirai Allah ya ce subhanahu wata'ala wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama kaga nan kafirai ake magana kuma wa'ada yace bai ce wa'ada ba suka ce kenan ana amfani da shi ne cikin nan isti'ara ce maimakon a ce wa'ada ne sai an kai isti'arar wato wa'ada a wurin wa'ada waɗansu malamai suka ce in da wa'ada shi wa'ada ana amfani da shi cikin alkhairi cikin sharri amma wa'ada shi kadai ne ake amfani da shi a wajen sharri ko wajen kyacewa ko wajen azaba kenan wa'ada sai zamanto ana amfani da shi cikin alkhairi ko sharri suka ce nan ba isti'ara ta ba wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam kawai an yi musu alƙawarin azaba kuma wa'ada wurin shi ne yazo to akwai maganganu da dama a wajen wannan mas'ala din to almuhimmi inna ma tu aduna in mun dauke shi na wa'ada ne an yi musu narkon azaba yana da alaka ne da kafirai kuma ma har musulmi ya shiga ciki saboda ka kamma jikinka kaka saba ma Allah ko kuma sabon da kai in baka tuba ba kai ma akwai narkon da Allah ya maka alƙawari tunda musulmi na zina shi na shangiya ana cewa ba a komi akwai saura babu abin da yi saura la'atin tabbas zai zo an gane ko suratul an'am aya ta 34 in kuma ce tu aduna na alƙawari ne abinda an kai muku alƙawari kenan musulmi an yi muku alƙawari to yanzu da alƙawalin azaba da alƙawalin mi da alƙawalin ni'ima sun haɗu to sai a ce to nan in na alkawali ne wa adana ko mu ce a'a to dama ana amfani da shi cikin sharri da cikin alkhairi mushtarak ne ko kuma ce a'a cikin alkhairi ake amfani da shi sai an ka ce tu aduna sai an ka rinjayar da bushara ta alkhairi ta muminne domin su ne masu kima amma ba a yi amfani da wajen kafirai ba ina fata an fahimce ni almuhimmu dai yana da mas'ala ce da tana da faɗi kwarai da gaske ya ce to an ce abinda an kai mun alkawali zai zo to kuma nan kuma cikin suratul maryam an ce ma'atiyan za a zo masa innahu kana wa'aduhu matiya to ya zamu yi kaga a ce abu ya zo kuma a ce an zo masa akwai matsala kulna zamu ce almuradu abinda ake nufi bi wa'adihi huna abinda ake nufi da alƙawarin Allah anan an gane ko a cikin suratu maryam kenan mau'uduhu abinda yayi alƙawari wa hul jannatu ita ce aljanna wa hiya ma'tiyatun ita aljanna zo mata za a yi ya'tiha awliya'uhu masoyansa Allah za su zo mata kenan ita ce alƙawarin sa الثاني waɗansu malamai suka ba da amsa ta biyu anna maf'ulan huna bi ma'ana fa'il ma'atiyan da anka ce kenan bi ma'anar fa'il yana daga cikin abin da ke ba ɗaliban ilimi wahala su ɗauki zahirin lafazi kullum da su ce da shi za su aiki a'a shi zahiri shine asali amma wani lokacin ba shi ake nufi ba amma sai a kawo dalilin da ya nuna ba shi ake nufi ba to nan sun ka ce anna maf'ulan kenan kalima ta ma'atiyan maf'ulan huna bi ma'ana fa'il ana nufin fa'ili kama fi qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wata'ala hijaban mastura inda Allah subhanahu wata'ala ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul Isra aya ta 45 wa idza qara'ta al-Qur'an idan ka karanta al-Qur'ani ko lokacin da kake karanta al-Qur'ani ja'alna bainaka za mu sanya tsakankaninka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirah da waɗanda ba su yi imani da lahira ba hijaban shamaki mastura wanda an sha makance shi to sai malamai suka ce nan hijaban satira ne domin shamaki shine ke kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hijabin kare shi ake yi ba ina fata an fahimci kenan sai zaman to an yi amfani da ismul maf'ul amma ismul fa'il ake nufi kuma ana iya aksi din wannan ana iya zuwa da masdar ana nufin ismul fa'il ana iya zuwa da masdar ana iya nufin ismul maf'ul ana zuwa da fa'ilun bi ma'anar fa'il ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul ko fa'ulun bi ma'anar fa'il ko fa'ulun bi ma'anar maf'ul sigogi ne daban-daban anniyaba fi sarfi والنيابه في علم البلاغه والنحو والصرف ya kamata ɗaliban ilimi ai bincike kanta almuhimmu dai waɗansu malamai suka ce a'a nan hijaban masturan a'a ana nufin hijaban ne masturan kawai ba ba ba shamaki ne wanda an kare shi domin Allah yake ba wannan shamakin kariya waɗansu malamai suka ce to duk da haka dai sai an kaddara ba wai babu satiran din bane hijaban satiran wa masturan Allah zai sanya shamaki satiran mai shamakanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masturan kuma Allah shi ba wannan hijabin kariya kenan kariyar kariyar ta karu haka malamai sun kai bayani wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da dai malam ya kawo na cewa wa'aduhu matiyan alƙawlin Allah za a zo mishi kenan nan aljanna ake nufi ba wai wato shi alƙawarin zai zo ba to wannan shi dai ne kiran ko mu ce aljanna ake nufi ko mu ce a'a shi alƙawarin Allah za a zo mai kuma zai zo ko da ma mun ce misali wato aljanna ake nufi ko ko alƙawarin Allah na tashin alkiyama duk ɗaya ne wato in an hankalta mu muna kusanta shi muna tafiya sai zaman to mu muke kusanta shi kenan sai zaman to mu atiyan in an hankalta mu yana kusanto mu yana dosowa da mu an gane ko yana zuwa dab da mu kenan yana zuwa ya yana fuskantar mu yana tafiya shi ko sai a ce mi sai a ce mishi atiyan kenan lokacin da mutum biyu suke fuskantar juna to kowanne yana tafiya yana kusantar wani to in ka ga dama kai a wannan bangaren da kake sai ka ce wane yana kusantar wani saboda mi saboda kai wannan kake kake ganin lokacin da yake tafiya idan wanda an wancan bangare kuma sai ce a'a wane na fuskantar wani saboda shi ma wancan yana dosuwar wani kenan kowanne daga cikin su ya to fa'ili na kuma maf'uli a lokaci daya kowanne daga cikin su yana kusantar wani kuma ana kusantar shi ina fatan mutane za su iya fahimtar wannan ya za mu fahimci wannan idan muka dauki misali suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه واتو كلمات كنان to kaga nan Adamu akwai fa'ili akwai inda zo fa'ili fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun qira'a ta jamhur sun karanta adamu ya karbi kalmomi daga ubangijinsa kaga annabi adamu ya zama fa'ili amma wata qira'a sai an kace fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kalmomi sun sun zo ma annabi adamu sun karbi annabi adamu ana sun fuskanto shi kenan kaga in an hankalta ma zuwan su daga wajen Allah suna tahowa sai a ce su suka fuskanto annabi adamu in an hankalta ma daga nan kasa annabi adamu yana karɓar su sai a ce shi na karɓar su yana fuskantar su kenan kaga yana izmantowa shi fa'ili ne annabi adamu kuma maf'uli na domin in an hankalta ma zai karbi kalmomi shine fa'ili an hankalta ma kalmomi za su zo wajen shi ya zama to maf'uli su ma kalmomin haka in an hankalta ma annabi adamu zai karbe sun zama maf'uli in an hankalta ma za su zo ma annabi adamu sun zama to fa'ili kenan irin wannan yana iya kasancewa ta fuska daban-daban to kenan nan in mun dauki aljanna ake nufi ita aljanna za a zo mata lokacin da an ka zo ake zo mata sai ta zama to abin zowa ce amma alkur'ani Allah faɗa za ta za a kusanto da ita to lokacin da ake kusantowa da ita kuma nan ta zama to mi ta zama to ita ce fa'ili kenan ita ce ke zuwa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin a cikin suratul shu'ara wa burrizatil jahimu lil ghawin a cikin suratul qaf wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id akwai ghayra ba'id a cikin suratul qaf haka kiyama in kiyama ake nufi ai kiyamar wato in an hankalta mu muna fuskantar ta to sai zamanto mu ne wato za mu zo mata ma'atiyan kenan in kuma an hankalta ma a'a ita kiyamar Allah zai kaddara ta da abubuwan da zai kaddarawa suna zuwa ne sai a hankalta mata kenan cewa mu ne za a zo ma ba mu ne za mu zo ba tun da kusanta daga abubuwa ne guda biyu kana kusanta ne ana kusantar ka kenan ko mu ce wuta ake rufi tun da wutar ita kanta misali an hankalta ma dan adam kwanakin shi suna tafiya yana kusantar wuta ne in dan wuta ne wal iyazu billah in kuma an hankalta ma aita hutan ma za a zo da ita a farfajiyar kiyama za a zo da ita kamar yadda hadisi suke nunawa da yadda mala'iku za su zo da ita tana da wato halussa da kuma abin da mala'iku suke rike da ita to nan lokacin da za a zo da ita waji a yoma idin bi jahannam kaga lokacin da ake zuwa da ita ana ganin kamar tana zo mi tana zo ma wato masu saboni dan haka dai babu wani kuskure ko mu ce wuta ko mu ce kiyama ko lokacin kiyama ko mu ce aljanna atiyan wa ma'tiyan duk dai babu matsala wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 666 malin yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina wacce ita ce aljanna wadda muke gadarwa bayan mu man kana taqiyan wanda ya kasance mai jin tsoron Allah wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin ardu has-samawati wal ard kenan sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko wa sari'u aw taqra'a ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaugawa zuwa ga aljanna wadda ta kasance fadinta ya kasance kamar sammai da kasai waɗansu malamai suka ce daidai kinan fadin sammai da kasai suka ce a'a kawai abinda hankalinka yake iya sani na bakin sammai da kasai din sai an ka kwatanta maka da shi amma girman ta yafi wuce haka akwai maganganu na malamai uiddat lil muttaqin an yi tattalanta ga masu jin tsoron Allah yadullu min haythu al mafhum wannan yana nuna cewa in an kalli mafhum abinda ake kira mafhumul mukhalafa nan wajen malaman usulul fiqh a hankalta ma kishiya abu anna ghairal muttaqina cewa waɗanda ba sa tsoron Allah la yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba malam yace kulna zamu ce almuradu bit taqwa abinda ake nufi da taqwa huna taqwa min shirki kariya daga shirka wa kullul mu'minina sawa'un fi zalika dukkan mu'minai sai sun nisanci shirka nan kinan sai an ka kebance taqwa daga shirka wanda ya nisanci shirka shi kadai zai shiga aljanna kuma wanda bai wanda yake shirka ba zai shiga aljanna ba kuma ayoyi da dama sun tabbatar da wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa wanda ya kashe mumini ake cewa bai da tuba suke cewa bai da tuba saboda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sai suka ce to ai aya ta cikin suratul shu'ara ita ce ita cikin suratul furqan ta ce walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama sun ka ce to wannan wanda illa manta ba sai wanda ya tuba kenan kaga na an an fidda wanda wato ya kashe rai suka ce to ai suratul furqan makkiya ce ita ko suratul nisa'i madaniya ce kenan ta shafe hukuncin ta malamai suke cewa a a bata shafe hukuncin ta ba ko da an ce ma misali mu dauki furqan makkiya ce wacce madaniya ce ko an ce ta shafe hukuncin to Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi a cikin suratul nisa'i ma ya faɗi wannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to shi ne za ku ce akan shi kuma shi ma madanina Allah ya ce shirka ɗai wa ya gafiru maduna zalika yana gafartar da abin da ya gada ma wanda ba wannan bakinan kuma har da kisa zai iya shiga ciki sai dai a ce min babu taghliz ne wato ibnu abbas ya bada wannan fatawa saboda mutane su ji tsoron abkawa a cikin wannan to a gurguje saboda lokacin mu ya mu da halinsa nan aljannatu ya kawo ta aljanna saboda tana da alif wallam wani lokacin kuma ya kawo ta jannatin ba ta da alif wallam saboda nan aljanna wadda an kai muku bayani sai an kasa mata alif wallam kamar kun santa duk da yake ba ku taba shiga ba amma an yi muku bayani ta kamar kun santa wa jannatin kuma nan sai kawo ta na kira litta'zimi dan ya nuna maka girmamawa sannan wani lokacin yace jannatin aljanna daban-daban saboda aljanna kowa yana da tashi amma ja aljanna babbat guda ce sai zaman to wato ba, ba, ba, matsala bace kamar gidan haya ne a ce kuna haya akwai mutum hamsin ciki misali to kaga in an ce gidanku gaba ɗaya gidanku ne gaba ɗaya kuma ana kuna cikin sa kuma an ce gidaddajinku a cikin gidan haya kuma kowane yana da gidansa to kamar haka ne za a yi ɗaukar zancen wato aljanna da haka ka ce cikin qur'ani wani lokacin a ce janna guda wani lokacin a ce jannatin to me yasa aka ce jannatin wani lokacin a ce janna ko kuma jannatin na hankalta ma jinsin aljanna daban-daban wanda Allah subhanahu wataala ya yi muku wato alkawali uiddat lil muttaqin aqidat ahli sunna wal jamaa ya nuna aljanna kina har riga an yi ta don ya ce uiddat ita ma wuta an riga an yi ta don ya ce uiddat lil kafirina an yi an kari kai ne kake tsayawa kana shakka sannan kuma da ce nurisu min ibadina zamu gadas to ya za ya ce an gadar da mutum aljanna an gane ko gadonta suka ce saboda annabi adam a can ya kamata ya haife mu ya fito gidan babanmu na sai an ka gadar da mu da shi wadansu malamai suka ce a'a an gadar da mu saboda wato ko da baka taba samu ba a ce an gadar da kai kenan ma'ana an baka waɗansu malamai suka tafi cewa to da an ka ce an gadar da mu a'a gidajen waɗanda ba su yi aiki na gari ba duk kafiri yana da gida a aljanna duk musulmi yana da gida a gidan wuta to musulmi sai a basu gidajen wato sauran kafiran da ba su shiga ba tunda asalin mu muna cikin aljanna ne da an haife mu da a can za a haife mu to sai Allah ya gadar da ku gidaddajin su bima kuntum ta'malun saboda abin da kun kasance kuna aikata tun da ya ce wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun sai suka ce to nan gidajen yan wuta ake nufi to sai aka ce to ya za a gadar da ku gidajen su kuma an ce bima kuntum ta'malun abin da kun kasance kuna aikatawa wadansu malamai suka ce a tauhidi kadai ya isa sa a gadar da ku gidajen su wasu suka ce to ai ba a gadar da ku gidajen su alhali kuma wato su ba da aikin da kun ka aikata ba an ka ba ku waɗannan gidajen to ya za a yi a ce kuma an ba ku gidajen su bima kuntum ta'maluna wasu suka ce a saboda tauhidi na kamar abin da ake kira bonus ƙari na Allah subhanahu wataala ga damayi wanda suka ce a an gadar da ku aljanna ma'ana an ba ku gidajen ku na aljanna saboda aikin da kun ka aikata kuma alba'u nan ba'u samaniya ce ba ana nufin daidai aikin da kai ma Allah ba Allah zai biyan ka don inda daidai na to in ka shekara 60 duniya in ka Allah ka shekara 60 aljanna sai Allah ya fitar da kai ba shikenan ba tunda daidai abin da ka aikata ne amma ko an ce khalidina fiha abada sannan kuma Allah shi ya yi ka nawa ka biya Allah ni'imomin da ka amfana da su na duniya nawa ka biya Allah ballanta na a ce bima kuntum ta'maluna kace wai Allah ka rige ka biya Allah babu zancin ceto kinan ka rige ka ka ce cikin ka a'a kai aikin ka da duk abin da zaka yi ma Allah baka isa ka biya Allah ba nan alba'u sunanta inji ibnul qayyim balba'u samaniya ba'un ce ta kamar sayan abin sayan kaya zaka iya sayan kaya da jika biyar ko jika goma kuma ce naira dubu biyar ko dubu goma kuma kayan nan su shekara goma kana saka su ko biyar misali kaga kuɗin sun rige sun wuce ma shi wanda aka ba kuɗin ma ya ji ya kashe su amma kai kana amfani da su to haka ne aikin ka har manta da shi samaniya ce amma Allah zai baka khalidin fiha abada kuma yan wuta sosai wani ce to me yasa su yan wuta suke iya shekara 60 kuma su tabbata a cikin wuta sai a ce a'a tauhidi Allah ce in baka yi ba zaka dawo a cikin wuta kuma Allah ya san da ko an dawo da su duniya ba za su tabbata akan imani ba dan Allah ya faɗa in an dawo da su banna za su yi ko sai sun ga wutar su roki a dawo da su Allah ce a'a idan an dawo da su za su kafirce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun kenan ba bukata a dawo da su don ko an dawo da su an san abin da za su aikata Allah ba irin ka bane to ƴan uwa musulmi ina ganin wannan mas'ala nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma ya yarda subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh